نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da haɗuwa a cikin wannan masallaci na juma'a na jibuwis nefa ningi a ƙarƙashin wannan makaranta ta sa'adatul islam a yau laraba sha uku ga watan sha'aban hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da sha biyu ga watan februari shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya domin ci gaba da karatu da muke gudanarwa a duk rana irin ta yau a kuma duk irin wannan lokaci na bayan sallar maghriba. a cikin wannan littafi mai tarin albarka wato risala fi sujudi sahawi wallafar babban malami fadilatu sheikh al'allama muhammad bin salih al'uthaimin muna roƙon ubangiji ta'ala mawallafin wannan littafin allah ya sanya masa shi a mizaninsa na kyawawan ayyuka mu kuma ubangiji ta'ala ya jagorance mu zuwa ga karanta daidai da fahimtar daidai da aiki da daidai ɗin da muka karanta muka fahimta Allah ya sa karatun da muke zamo hujja ne gare mu ba hujja a kanmu ba iyayenmu kakanninmu yayu da ƙannai abokanai duk wanda suka riga mu rasuwa muna roƙon ubangiji ta'ala ya musu rahama Allah ya kai haske makwancinsu a darasin da ya wuce cikin taimakon Allah maɗaukakin sarki shine darasinmu na shida a wannan littafi ina ga haka ne ko yau kuma in Allah ya amince za mu fara darasi na bakwai insha Allah ko karatu na bakwai wanda kuma a shafin na wadi shafi na 38 a wannan fa da 17 jayyid kuma ina ga kamar mun koro gangara fa na'am za mu tashi ne a wurin da malam ya ce mana sujudu sahwi alal ma'amumi ina ga akan wannan gabar da mu tashi haka ne bayan karkashin fa'idar da malam ya kawo mana malam ya ce sujudu sahwi alal ma'amum alal ma'amum ya ce sujadar rafkanuwa a kan mamu da hausa haka muke faɗa mamu ko to sujudar rafkanuwa a kan mamu wane ne mamu wanda yake dumu mamu ne ai haka ne duk masu koyi da liman masu bin liman mamu ne mala ya ce iza sahal imamu idan liman ya yi rafkanuwa idha sahal imam idan liman ya yi rafkanuwa wajaba alal ma'amumi mutaba'atuhu ya wajaba akan mamu bin liman din ya wajaba akan mamu ya bi shi menene ya wajaba akan mamu mutaba'atuhu bin liman din fi sujudi sahwi a cikin sujadar rafkanwa fi sujudi as-sahwi a cikin sujadar rafkanwan ya zama wajibi akan mamu ya bi liman a cikin wannan sujadar rafkanwar da liman zai yi me yasa mala yace li qaulin nabiy sallallahu alaihi wa sallam saboda fadin annabi sallallahu alaihi wa sallam da yace innama ju'ila al-imamu li yutamma bihi yace abin sani dai an sanya liman ne domin ayi koyi da shi innama ju'ila al-imam abin sani dai an sanya liman ne li yutamma bihi domin a yi koyi da shi don me aka sanya liman kowa ya sallarsa liman ya tasa shi ma yana ruku'u muna tsaye domin a yi koyi da shi falata talifu alaihi kada ku saba masa falata talifu alaihi kada ku saba masa Allah ya sa muna tare ila har zuwa an kala yace faɗin manzon Allah kenan malam kenan ya katse wasu maganganu da ya faɗi wannan ya jero wasu maganganu a duba umdatul ahkam da a samu wannan hadisin nan kusa ba an je da nisa ba yace ila an qala har zuwa inda manzon Allah yace wa idza sajada fasjudu kuma idan yayi sujada ku yi sujada wa idza sajada fasjudu idan liman yayi sujada kuma ku yi me kaga an faɗi duk sauran a baya in yayi ruku'u ku yi ruku'u in yace kaza in yace sami Allahu liman hamida ku ce rabbana lakal hamdu har zuwa inda yace wa idza sajada fasjudu idan yayi sujada kuma ku yi me sujada muttafaqun alaihi na mu tafi? mu tafi? ok mu tsaya abu nan? a yi addu'a? ban ji wuri bayanin bai da kara ko ma ku yi sujada idan ya yi sujada kuma ku yi sujada na? a yi sujada tare? idan ya yi sujada liman ina ya yi to kuma daga bayansa sai ku yi na? sujada ake magana don haka kowace ta shiga mu tafi wanne ne wato layin farkon ne fa na tsaya a kai na kalli kowa na ji kawai shi kenan sha Allah ba matsala eh gaba ce da aka ciro ko aka samu bambancin fahimtu na mutane akan wannan gurin akan mutaba'a ya ce idza sahal imamu idza sahal imamu wajaba 'ala al-ma'mumi mutaba'atuhu mutaba'a muna tare mallan yace fi sujudi sahwi a sujadar rabkanwa sai yace li qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam saboda fadin annabi sallallahu alaihi wasallam ba fa ciro ta dangi ba bai mai tuwa ne eh na san da abin da aka riga aka tafi ne ya ce saboda faɗin annabi da ya ce menene innama ju'ilal imamu liyutamma bihi abin sani an sanya limani domin a yi koyi da shi domin a yi mai koyi da shi ina ana magana kan sujadar rafkanuwa ne sai ya ce saboda faɗin Allah ya manzon Allah da ya ce an sanya liman don a yi koyi da shi ne ila an ya ce falata talifu alaihi karku saba masa ila an ƙwala har zuwa lokin da manzon Allah ya ce wa iza sajada fasjudu kuma idan ya yi sujada kuma ku yi sujada muttafaqun alaihi na'am yawwa akan mutaba'a din to akan mutaba'an ne sai aka rabu biyu eh dan haka mu tafi eh waye raba ku biyu ko kuka rabu biyu ai fahimta ce aka rabu biyu fa ba ni bane na rabu biyu kuka rabu biyu aka rabu biyu akan mutaba'a an fahimce kuwa akan mutaba'an ne aka rabu biyu a wasu gabobi a sallah mala ya ce muttafaqun alaihi min hadithi abi hurairata radiyallahu anhu yace daga hadithin abu huraira amincin Allah ya tabbata gare shi yace wa sawa'un kuma daidai ne sajadal imamu lisahwi liman din yayi sujadar rabkan wanne qabla salami aw ba'dahu kafin sallama ko bayan sallama ƙabli kenan ko ba'adi ina jin yaren da muka fi amfani da shi kenan fayajibu alal ma'amumi mutaba'atuhu dan haka bin sa na zama wajibi akan liman man ladhi yajibu alal ma'amum mutaba'atuhu bin shiwa liman din wajen mai sujudar ko illa an yakuna masbuqan sai dai in ya kasance masbuki ne haka muke faɗa da hausa mun riga mun sato kalmar sai dai in ya kasance masbuki ne waye masbuki wanda yake mamu ne amma kuma bai samu complete raka'o'i da liman ba akwai wasu ɓangaren raka'o'in da sun yi mai sun kubuce masa muna tare akan masbuki ya ce illa an ya kuna masbukan sai dai in ya kasance masbuki ne me yake nufi da nan kenan bin liman din shi akwai magana a kansa wajen sujudar me rafkanwa yace in baka gane masbuki ba shine ai qad fatahu ba'd as-salati yace wanda wani bangare na sallah ya kubuce masa qad fatahu ba'd as-sala wanda hakika wani bangare na sallar ya kubuce masa فإنه لا يتابعه في السجود بعد to lalle shi ba zai bi liman ba a wajen sujada bayan sallama bayansa Allah ya muna tare ba zai fa innahu la yutabi'uhu fi sujudi ba'da to lalle shi ba zai bi liman ba a wajen sujada a bayansa yace lita'awuri zalika saboda wahalar hakan saboda nauyin hakan hakan akwai rikitarwa a ciki malam yace ba'dhu salati muna tare idhil masbuqu la yumkinu an yusallima ma'a imamihi domin shi masbuqi bayyuwa yayi sallama tare da liman dinsa me yasa saboda shi tasa ba ta cika ba taliman ce ta cika shi ba da sauran abin da ya yi mai ya kubuce masa yi ne izil masbuku la yumkinu izil masbuku la yumkinu maza an yi sallima ma'a imamihi domin shi masbuki bai yiwuwa ya yi sallama tare da liman ɗinsa don Allah muna tare zuwa nan gabar mukalli ma'a imamihi akwai wasali a gurin nan na wai sa ma'a imamihu ya sa wa hawan ɗin rufuwa in a wannan ya samu mai da ita kasra mala ce wa ala hadha akan wannan ne fa ya qadi ma fatahu sai ya rama abin da ya kubuce masa tunda shi ba zai yi sallama tare da liman din ba to fa ya qadi ma fatahu sai ya rama abin da ya kubuce masan thumma wa yusallimu sannan yayi sallama kaga shi bare sallama ba sai ya tashi yayi bi ya rama abinda ya kubuce masa sannan yayi sallama thumma yasjudu lis-sahwi sannan sai yayi sujada domin rafkanwar wa yusallimu kuma yayi sallama Allah ya sa ana matukar tare malai ce misalu zalik ga misalin hakan rajulun dakhala ma'al imami fi rak'ati al-akhirati mutun ne ya shiga sallah tare da liman a rak'ar karshe yazo ya samu ana yi shi rak'ar me ya samu karshe wa kana 'ala al-imami sujudu sahwin ba'da salam ya kasance kuma akwai sujadar ba'adi akan liman shine wa kana 'ala al-imami ya kasance akan liman din akwai me sujudu sahawin sujudar rafkanuwa ba'da salam bayan sallama kenan mu ce akwai sujudar ba'adi akan wa liman shi kuma yazo ya riske su a rakar yaushe karshe fa idza sallama al imam idan liman yayi sallama fa idza sallama al imam idan liman yayi sallama falyakum hadha al masbuq shi wannan masbukin sai ya tashi falyaqum hadhal masbuqu wannan masbuqin wanda ya rasa sauran rakawoyin nan sai ya miƙe liqada'i ma fatahu domin rama abin da ya kubuce masa don me zai tashi don rama abinda liqada'i ma fatahu don rama abin da ya kubuce masa wala yasjudu ma'al imam ba zai sujada tare da liman ba wala yasjudu ma'al imam shi ba zai sujada tare da fa idza atamma ma fatahu idan ya cika abin da ya kubuce masa din yanzu shi kada ya tashi ya cika fa idza atamma idan ya cika ma fatahu abin da ya kubuce masa wa sallama kuma yayi sallama yayi sallama to sajada ba'da salam yayi sujada bayan sallama yayi ba'di kenan dan Allah muna tare wa idza sahal ma'mum duna al-imam idan kuma shi mamu yayi rafkanwa ba tare da liman din ba wa idza sahal ma'mum duna al-imam idan mamu din shi mai bin sallah yayi rafkanwa ba tare da liman din ba walam ya futhu shay'un min as-salati kuma babu wani abu da ya kubuce masa na sallah walam ya futhu shay'un min as-salati ba wani abu da ya kubuce masa na sallar fala sujuda alaihi babu sujada akansa yayi matukar fitowa yayi abin yake ne na'am insha Allah ya ainihin fitowa na'am kan ji ba liman ya dauke masa muna tare liman ya dauke masa dama ba liman din da yi ba shine dai ta bangaren sai rafkanwar kuma ba wata raka'a mu ji sharadin da ta yi me da ta kubuce masa du ya samu complete rakowa'in ne ake magana li'anna sujudahu domin yin sujadar sannan da zai yi shi inda ya sujadar rafkanuwan yu'addi ila ikhtilafi yu'addi ilal ikhtilaf shine ila ikhtilaf zai kai zuwa ga sabawa alal imami sabawa liman yu'addi ila ikhtilafi alal imam zai kai shi zuwa ga sabawa liman wa ikhtilali mutaba'atihi da kuma barin mutaba'a bin liman din da kuma barin me bin liman din Allah ya sa muna tare kaga ya nuna shi daban kenan wali anna sahabata mun ji dalili ɗaya to ga na biyu malai ce kuma saboda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam taraku tashahhudal awwala sun bar tahiyar farko taraku التشهد الأول سنبر وتتهيا يوشي hina nasiyahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yayin da annabi ya manta tahiyar farkon mun karanta shi a baya hadisin abdullahi ibn man buhaina na'am faqamu ma'ahu sai suka tashi tare da annabi shi annabi mantawa yi sufa ba manta suka yi ba amma oga kwata-kwata ya miƙe yaya sai wani ya zauna faƙamu ma'ahu sai suka miƙe tare da shi walam ya jilisu ba su zauna ba littashahudu domin tahiyar mura'atan limaza lilmutaba'a don kiyaye a samu mutaba'a din a cikin sallah bi koyi da liman din don kiyaye koyi da liman ko bin liman wa adamil ikhtilafi alaihi ko wa adamil ikhtilafi alaihi da kuma rashin sabawa lima da kuma rashin sabawa yayin da manzon Allah ya manta miƙe din nan da su sun zauna sun yi tahiyar an samu mai jagora da mai bi kaga an sha bamban kenan jagoran ya miƙe masu bin kuma sun yi mai da Allah an samu bi sun zama masu bin sa ba su zama ba jayyid sannan kuma an samu mai saɓani shi yana tsaye su suna ina suna zaune ta tabbata inda haka ta faru ba su zamo masu bi gare shi ba ta tabbata ina tuna wata kalma ne da na jiya da shekaran jiya a makaranta ‘yan matan nan gaba ɗaya suka ce wai ɗalibai na ne ce ni ba da ɗaliba ko ɗaya haka aka yi na ce dai akwai masu kuna zuwa dai mu yi karatu mu tashi tare ina abin ya fito na ce ba da ɗaliba ko ɗaya ko dai kuna zuwa ce duk wacce aka ce mata waye malaminta ta ce ni ne ma na yafe ne na ce ni ban yafe ba shi ma fi bai gane wannan eh sukan da ya suka ce sukan tabbas ni ne ce ni ba ɗalibai na ba ne kun san me nake magana a wannan gabar ce eh muta ba a duk ai darasi ne katoto amma dai muna tare mu dai muna tare don Allah an fahimci gaban nan shi kenan malam yace fa in fatahu shay'un min as-salati me aka yi ne na dauka dazu da nayi maganar mutaba'an nan an yi makin gurin na dauka wani dai jotin ne a separate paper ko separate guri maganar mutaba'an nan dai da ka tsallake ba ra'ayi ba yayi jotin din ta rubuta wallahi ni ne jotin din ya rubuta ya mala ya soyi magana akan mutaba kuma yaki ya dawo ya tsaya mun yi cako cako mun sauraro wani abu kuma yaki magana dan rubuta tan aje ko ba yanzu ba ko ba bana ba zan yi wannan in dai Allah ya sa ya mana tsawon rai zuwa wata ran he na tabo ko ba anan wallahi an fayyace min ita ne kadai na ɗaya daga cikin jarabawa ta ne kuma matsala ta ba su gane ba ba na ɗaya daga cikin matsaloli na ni idan na yi wannan jotin ɗin to ko bayan wani lokacin Allah da wallahi na samu malam ranar malam ka ɗauko magana lokaci kaza akan gaba kaza kuma baka fede ta baka wuce ka so ka yi maganar ni kuma wallahi na sare da aka ce wani abu me kake so ka ce wallahi an fitar mun ko ni kaɗai eh ko ni kaɗai kuma wallahi ko ba a ningi ba ne yanzu haka misali a ce a karatu wani malami in ji kuma na ji na so ya ce wani abu a gurin bai ce ba in dai dan san yadda dan samu contact ɗinsa yana taɓa shi a waya eh mun taɓa yin haka da wani malami a kano shekarun baya a jigawa yake karatun amma ɗan kano ne na kira wayar ce daga ina ce nin gine jihar bauchi lambar ina na samu ce malam a karatu dalilin karatu ne yasa na ba zama neman lambar kuma na samu wace halan a lokacin da ake da azumi ne ana tafsir gashi gashi gashi gurin ya kulle mun kai amma na san tayo na zauna a gurin sun nemi haske so an wayar musu da kai bayan darasi ce kuma ba wanda ya nema ba kuma tabbas ya kamata a ɗauko maganar eh yanzu ma nan na ɗauka za a yi makin ɗin ne maganar ƙarama ce na ce ni ba ɗalibai na ba ne kawai da muna zama mai karatu ne mu tashi na'am na ce kuma du akan mu ta ba'a ɗin ne fa'in fatahu shai'un muna tare shi ma nan nawa ya rubuta fa'in na fatahu ana kuma ya sashe da fa'in na fatahu naku ne da dai fa'in fatahu shay'un min as-salati idan wani abu na sallah ya kubuce masa fa in fatahu shay'un min as-salah in wani abu na sallah ya kubuce masa fasaha sai yayi rafkanwa ma'a imamihi tare da limaminsa wa ake magana nan mamu ko suna tare da liman sai yayi rafkanwa wani abu na sallah ya kubuce masa wannan masbuki kenan amma mu mawa masbuki wanda wata raka'a ta kubuce masa sai ya rabkanwa tare da liman kuma au fi ma qadahu ba'dahu ko kuma cikin abin da ya rama bayan liman din sai ya rabkanwa magana nawa ce anan rabkanwar kashi nawa ce suna tare da liman yayi ko kuma misali a mr a ne suka yi suna sallah tare da liman dumu masubukai ne muna tare kuwa mu biyun nan masubukai ne don mun rasa wasu salloli ni muna cikin sallah da liman din sai na yi rafkanuwa kai kuma ba ka yi rafkanuwar ba sai da ka tashi rama abin da za ka rama a cikin abin da ka rama sai ka yi rafkanuwa muna tare mala ce lam yasqoto anhu sujudu sujudar ba ta faɗi masa ba lam yasqutu anhu as-sujud kenan ni bata fadi mun ba kai ma bata fadi maka ba ni da nayi da tare da liman kai kuma da sai da ka tashi ramawa kai to sujudar bata fadi mana ba fayasjudu lis-sahwi sai yayi sujada domin rafkanwar idza qada ma fatahu idan ya rama abin da ya kubuce masa dinnan bayan mutum ya rama abin da ya kubuce masa sai sujada domin wannan rafkanwar da yayi wannan ba full mamu ba fa masbuki dan tayi mutuna baya a ce ai an ce liman ya dauke masa to shi wannan masbuki ne in ka ce mun me yasa an ce waye ce makara tayi punishment ne ko eh let kama ne yace fayasjudu lis-sahwi idza qada ma fatahu yaushe dai sallamar eh sujuda sahwin qabla salami kafin sallama au ba'dahu ko bayan sallama ta yaya hasba tafsilis sabiqi gwargwadon wannan fayyace wanda ya gabata a baya idan qabli ce yayi qabli idan ba'di ce yayi wannan rabkanuwar da yayi tare da liman ko kuma lokacin rama abin da ya kubuce masa idan rabkanuwar ta kama qabli ce yayi qabli idan ba'di ce kuma yayi me ba'adi mala yace misalu zalika misalin hakan shine ma'amumun nasiya an yaqula subhana rabbiyal azim yace mamu ne ya manta yace subhana rabbiyal azim mamu ya manta cewa me fi ruku'i a cikin ruku'u ina ruku'u ake fada walam yafuthu shay'un min as-salati kuma ba wani abu da ya kubuce masa daga sallar shi complete sallar ya samu to wannan fala sujuda alaihi babu sujada a kansa tunda shi complete cikakken mamu ne fa in fatathu rak'atun aw aktharu idan raka'a ɗaya ta kubuce masa ko fiye da raka'a ɗaya fa in fatathu rak'atun aw aktharu kenan aw aktharu min raka'a idan raka'a ɗaya ta kubuce masa ko fiye da raka'a ɗaya qadaha yaramata thumma sajada lisahwi sannan yayi sujada domin rabkanwar qabla salam kafin sallama muna tare misalun akhar wani misalin daban malai yace ma'amumun yusalli adh-dhuhra mamu ne yake sallan azhar ma'a imamihi tare da limaminsa tare da wa falamma qama al-imamu ila ar-rabi'ati yayin da liman din ya tashi zuwa raka'a ta hudu falamma qama al-imamu ila ar-rabi'a yayin da liman din ya tashi zuwa raka ta hudu jalasal ma'mumu mamun sai ya zauna yayi me zannan minhu saboda tsammani daga gare shi shi mamun anna hadhihi ar-rak'at al-akhira anna hadhihi ar-rak'a al-akhira yana tsammanin ita ce raka'a ta ƙarshe sai ya zauna shi kuma liman ya tashi ne zai ta nawa shi kuma sai ya zauna tsammaninsa ta uku ta ƙarshe aka yi falamma alima yayin da ya san cewar annal imama qa'imun ya san cewar lalle liman din fa na tsaye qama shi ma ya tashi qama ya tashi gurin nan muna tare muna biyo ga liman din nan ga wanda hakan ta faru da shi na'am shiwa a ba zai yi a cikin masallaci ba na'am shi ya fi sauƙi kana saitin liman ma a ɗago liman ya miƙe ka zauna kana tsammanin ma kai ta ƙarshe ce sai ka farga wani ma sai ya fara karatu in ta bayyana karatu ce ka ga a ashe miƙewa ya yi kai iya wannan wani kuma an zauna shi kuma ya miƙe shi ya fi sauƙi yanzu yanayin da ake ciki na yawan tunane-tunane a cikin ƙwaƙwalwa na'am ya ce fa'in kana lam ya fituhu shai'un minar salati idan ya kasance ba wani abu na sallar da ya kubuce masa fa'in kana lam ya fituhu shai'un minar sala in ya kasance ba wani abu na sallar da ya kubuce masa fala su juda alaihi ba komai a kansa kaga complete mamu kenan cikakken mamu wa in kana qad fatathu raka'atun in kuma ya kasance tabbas wata raka'a ta kubuce masa fa akthar ko fiye da raka'a daya wa kenan nam masbuki to shi kan qadaha zai rama ta wa sallama kuma yayi sallama zai rama raka'a da ta kubuce masa sannan yayi me sallama thumma sajada lisahwi wa sallama sannan kuma yayi sujada domin rabkanwar yayi sallama wannan wace sujada ce ba'di wa hadha sujudu wannan sujudar da zai yi min ajlil julus alladhi zadahu saboda dalilin zaman nan da ya ƙara shi ne athna qiyamil imami a tsakiyar lokacin ko lokacin tsayuwar liman din ila rabi'ati zuwa ta hudu nan ma akwai ta irin magana ta farkon nan nan ma irin maganar farkon nan tun da sun yi kama da juna shi ke nan lokacin da ya ba mu dama mu kora a sun yi kama da wancan ɗan bambancinsu kawai shi wannan san zuciya ce haka ne na ga bambancin kenan akwai da bambanci ne last cooking ne insha Allah bayan sallah da mu ci gaba ayyam wa alaikum salam ayyadakallahu na'am ya zo ya tarar da liman ya yi rafkanuwarsa eh eh na ta wata aka yi da liman eh masu buki ya yi ta wata ta liman din eh rafkanuwa sai tasa rafkanuwar tasa rafkanuwar daban ok sai sujudar rafkanuwar saboda mutaba'a na'am shi wannan na biyun a biyu ya haɗa ke nan ko kuma iya tasa ce eh eh a masubuki ne eh du ta faru masa eh eh eh sujudar rabkanuwa walima na shi kadai eh liman bai yi ba sai sujuda sahawinsa na na ai kamar na ce abinda karatun ya fitar ma kenan ai eh mala ya ƙara fitar mana da karatun ne fili yadda mala ya kawo bayanan guda biyu na'am shi can wani abu ne daban da na tsaya na kai sai na ji mu wuce abubuwa ne guda biyu a nan ɗin eh na farkon nan da wannan na ce amma bambancinsu shi wannan shi wannan san zuciya ne shi kuma wancan ba san zuciya ba ne na ga shi ne kawai ko duk haka abin yake shi wannan na yanzu da na tsaya a nan me muka ce yanzu na'am kamar mai ta ne sai tabbatar ma shi wannan din shi san zuciya ne misalun akhar ma'amumun yusalli adh-dhuhra ma'a imamihi ina shine na karshen ne yanzu da muka yi da mu shiga kulasa ne mu ƙara summarizing kamar yadda malam ina ga kamar ya mana summarizing ne yanzu aina abun da aka yi malam yace mamu ne yake sallar azhar tare da limamin sa yayin da ya tashi zuwa raka'a ta hudu sai mamun ya zauna yana tsammani shi daga wurin sa cewa lalle wannan raka'ar ita ce ta karshe kaga yayi me yace yayin da ya san cewar lalle liman din na tsaye shi ma sai yi mai sai ya tashi sai mala ya ce fa'in kana lam ya fito shai'un minan salati fala su juda alaihi in ba wani abu da ya kubuce masa na sallar to ba komai a kansa idan complete mamu ne ya ce wa in kana kwadifa ta tuhu raka'atun fa'akfar in kuma raka'a guda ko fiye da raka'a guda ta kubuce masa qadaha wa sallama zai rama ta sai yayi mai sallama kuma sajada lisahwi sannan sujada domin rabkanwar wa sallama kuma yayi sallama yace wa hadha sujudu wannan sujudar da zai yi min ajlil julusi alladhi min ajlil julusi alladhi zadahu saboda zaman nan ne da ya kara shi afna qiyamil imami ila rabi'a a tsakiyar tsayuwar liman dinnan zuwa raka'a ta hudu Naam. Muna tare kuwa? Tayi babu wannan matsalar a garin kuma. Ko ana akwai wannan. Dan wani gurin shegan kaka ce. Amma babu me muke magana. Wannan littafin akan ma me muke magana a dunkule. Na'am da Hausa. Rafkanuwa. Haka ne? rafkanuwa yanzu duk abin da ake magana ana yi ne a babu ana sane ko kuma an yi a bisa rafkanuwa na'am to kaji dai da kyau kaji da kyau muna tare kuwa duk maganar da muke ana magana idan bisa rafkanuwa ta faru ya fito? menene ya fito?
sallarsa akwai ero. Idan mutum ya ji cewa falalla ya nemi da ya rafka da shi in na fahimta a raka'a ta nawa muke ne yanzu ta nawa shi kuma ya zauna a raka'a ta nawa a babun me mala ya ce wal khulasa na'am eh wallahi yanzu karatu ya fito eh akar makalla muna da wannan shedancin a nan garin ne eh sai mutum ya dauko babun da ba babi ba ya cusa shi a gurin da ba muhallinsa ba eh maganar da nake so in kenan ce ai ba ai to mutum ya zo yana sallah na farko daga inda aka fara ko sai mutum ya zo ya haka kaman dai dai dan dambe malam musulunci ne fa yake magana wannan wai kaman ɗan dambe inda ya zo tashi ya haka dunkule hannu kaman ɗan dambe yake faɗa mun yi wannan gurin a sifatu salanna mun yi a sifar sallar manzan Allah ya ce sannan kuma wai mutum ya zo wai ka ga mutum saurayi da shi saurayi da shi ya zo sallah wai ya gaji ya zauna ka gama zagaye garin nan a kafa kana abu wai a sallah ne kuma za ka gaji sai ka huta malami ne yake wannan bayanin a babin filosofanci da son zuciya Allah ya sa kun fahimci eh malami wai ai wai malami yake against din sunnar annabi ta wannan jilsatul istiraha din jilsatul sunna yake kawo nan to to gashi nan mai ahlari ba ce idan ka zo na nan gurin kai me ha dama aka ce ma shi wancan rafkanuwa yayi ya zauna Na'am? Muna tare? Don Allah kun fahimcen? Kar ku zama wawaye. Ko zagi ne haka? Ai, dace kar ku zama ba shawari ba ne? Mummuna ko mai kyau? Kar ku zama wawaye ku shigar da ba abu ba a mahallinsa ba bisa rafkanuwa mutum ya yi, wannan kuma ya bisa ɗabbaka sunnar annabi. Shi ma mantuwa ce? A'a, oke oke shi kenan irin wancan na farkon ne shine nace wannan bisa san zuciya ne yasa ake yakar abun shi kuma wancan bisa sabanin fahimta ko na'am na'am na'am muna jin tambayar mu je fa saboda na kasa amsa na ku amsa na'am idan shi baya yi kuma an ce ga babu muta ba e shi ne abinda a baya a nan wani malami ya ce idan kana bin da aka lokacin da muka yi hakan nan e wani malami ya ce idan kana bin limamin da yake yi ka yi in baka abubuwan da baya yi ka yi amma kuma a nan ba zai hana ka kaɗan bakata ba e shi fahimtarsa ce idan limamin ka na yi ka yi in ba ya yi kuma kar ka yi a'a ijtihadinsa ne na'am ai a wurin da kai da shi din kuna koyi da waye da manzon Allah ne don haka a gurin da bai yi koyi da annabi ba kai sai ka ki koyi da annabi kai sai ka koyo annabin sai a tafi na'am na'am
babu kuma hadisin da yi magana kan cewa
babu kuma kana ga kamar akwai hadisan yauwa na'am abu biyu eh eh ai babu wani hadisi guda ɗaya wanda shi daga farkonsa har ƙarshe ya kawo duk abin da sallah ta kunsa ko akwai an bayancen kuwa babu hadisi guda ɗaya da ya zo shi daga farkonta har ƙarshe duk abin da yake da rukuni da wajibin nan da sauransu ya ɗauko ta farko-farko tun daga farko har ƙarshe ya kawo babu wannan ban san ko ka fahimcen ba babu hadisi guda ɗaya da ya zo ya karantar da siffar sallar annabi daga farkonta har ƙarshe ya shigo da komai da komai da ake yi a sallar Mm.
yanzu misali mara saboda haka dan mun dole misali kamar ni ko kuma wancan yana yi mun sai na zo na same shi masallacin sunna sai nake bin sa sallah Mm.
su bana shi kuma baya da sallar sunna su bana shi zai zama mu ban yi bani ma na kauce wa sunna ne ko kuma ne idan ban yi ba shi ma yayi amfani da wani hadisi ne yasa shi ma yake wannan abu kuma kuma sai na bi shi akai ce na dace da sunna ko kuma ne ba na na saba da sunna ne a'a ko duk sunna ta bu ta yiwu shi sunna ce ta buya masa bai santa ba kai kuma in ka santa da ka yi aiki da ita eh in ba kai ba shi sunna ce ba ta bayyana masa ba kai kuma ta bayyana maka kage aiki da shi ai ba dole ta bayyana masa ba za yi yanzu ni da muke wannan karatun ka karanta wata sunna ta annabin da ni ban zo kanta ba tuku eh sai ya zama zai hana na aiki zai hana ka aiki da ita tunda ni malamin ka ban santa ba misali ba dalili bane to malam dai na sani ni mm kuma ya kasance na yi na bi shi mm na dace da sunna kuma na amfani ba ka dace da na sunna saba da sunna kai ne da aka zo kai ta wasu wasan gashi annabi yayi kuma baka yi ba saboda biyewa wan- wanda bai yi ba eh kai ne da aka shiga cikin wannan sarkakiyar kuma so amma wannan dan makincin da sunna ce dan ba aikata ba idan wannan biyo mun a wannan lokacin mm sallah dai tana nan kawai da ranar sallah dan wannan sunna shine kawai sallar ka tana nan amma ka rasa ladan wannan sunnar amma da ta eh abin da yasa dai wannan tambayar na zo ne wa makale ne akan tantance idan ba ka yi wa ba ka aikata idan sun nuna irin wannan eh waɗanda hadisai sun zo kana kana suka bambanta yawan na mu yake cewa mana shi ko direct ko ba ka sallah a'a kai to shi kuma wannan yadda ka- ka tsi wannan tambayo sai ka tambaya dali- hadisin da yace ba ka da sallar a gane dalili kawai da yace ba ka da sallar eh ban san ko muna tare ba wa alaikum salam to ina gafa da- a tambayi amsar mai sallah in al'umma sun fita da mu kaba littafin mai sha Allah yau ko lokacin sallar ha yayi ba mu sani ba na'am sallu kama ra'aytumuni usalli na'am mm ya kafa ma hujja da shi sallar ka bata yi ba ya yi kiyasi da shi eh ya zama ha batun kore sallar fa bata yiwu ba ka gane a nan matsalan take wannan hadisin da ya kiyasi da shi ga wani bangare na sunna a sallah mutum bai aikata shi ba a ce sallarsa ba ta yiwu ba maganan da na yi ɗazu na ce babu hadithi guda ɗaya da ya ɗauko daga farkonta har ƙarshe ban san ko kafin can ba akan iya samu sahabban manzon Allah wane ce lokacin suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da ya musu sallah shi abu ɗaya ya kiyaye a lokacin na sallar annabi na haka zai ɗauko shi ya kawo bayanai a kansa kawai wancan kuma shi ma lokacin da suka yi sallah da annabi abu ɗaya ya kiyaye gaskiya wallahu alam wannan kiyasin ban kai shi ba gurin yin san ban kai ba na ji kamar wani ya ce a ban san ko an fahimcin ba ni wallahi ban kai ba amma dai bi shi tukun ya baka haske bayan wannan akwai wani kuma nassin da yake nuna hakan eh amma dai kawai na bari yana matukar tsoratar da kai ne akan ga abu ya inganta daga annabi ka ji tso kai kai watsi da shi eh za mu tashi anan wal khulasa kuma ban yi tsammani ya kamata mu mu bar saura ba a karatun subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk mun dawo ba tambaya